وسلم har zuwa sammai bakwai wato tafiyan daren daga baitul masjid daga masjidil haram da masjidil aqsa shi ne isra'il ma'ana tsara ya yi tafiyan dare kamar yadda aka sani a lura asra ya yi tafiyan dare da shi shine wato muta'addin saradi kenan tura mazdarin shi saradi kenan tafiyan dare kamar yadda isra mazdarin asra subhanallahi asra kenan mun karanta riwayar Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu mai tsawo mun kwana inda riwayar ta kare shine wato hadisi na dari biyu da hamsin da tara wato rakami jumla kenan sannan za mu tashi hadisin da ke bi masa kamar yadda imam mutum ya saba dama zai kawo usul sai kawo mutaba'a sai kawo tawayi ke sa ya fara da shi wannan na farko saboda shi ne asali a riwaya za mu ta shi wanda yake bi masa shi ne ta haddasani abdullahi bin hashim al-abdi حدثنا فهد بن اسد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت والبناني كان عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرع عن صدري ثم قتل بماء زمزم ثم أنزلت يتي إن كما قال صلى الله عليه وسلم وفي وانا جيت متن يا كفاجة عبد الله بن هاشم العبدي شكو يتي فحظ وفي فحظ لأن أسد يا بام العباري آه شكما يتي Suleiman dan Mugira ya bamu labari Sadiq al-Bunani kenan almajin Anas dan Malik ya haddasa mana wato ya gaya mana daga Anas dan Malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke uci su an zo mun wato dare Isra'i da Miraji kenan ban tada kubi mala'iku da suka daga ni kaga riwaya da muka zo da farko Jibril alaihi salam kamar shi kadai ya zo amma nan ya nuna da yan rakiya suka tafi da ni ila zamzam zuwa ga rijiyar zamzam dama yana kusa da rijiyar ne inda ana harabi yake kun sallallahu alaihi wasallam wa shari'a an sadai sai aka bude kirjina thumma gusila bi ma'i zamzam aka wanke da ruwan zamzam thumma unziltu sannan sai suka dawo da ni suka sauke inda kuma mala'iku duk da su da za su yi misali in ba dai sai shiga surar dan adam ba kaman tashi suke su sauka الحمد لله فاطر السماوات والارض زائل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء tufuka kuki ne da su alaihi salam halitti ne wanda in sun zai tafiya ba inda ke mutane sai dai in sun zo a cikin suran mutane a nan din hadisin da yake gaba zai mana bayani sallah billah yadda wato aka bude kirjanin sallallahu alaihi wasallam aka cire abin da yake aka wanke zai ga mana riwayar da aka yi tun annabi sallallahu alaihi wasallam na shekaru uku ko hudu wanda ya faru sannan mutum ya biyar da wannan hadisi yace haddathana shayban ibn farruha haddathana hammad ibn salama haddathana sabit al-bunani ana anas ibn malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الجلمان فعكزه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا عبد الشيطان الشيطان منك ثم غسله في تبس من ذهب بماء بماء زمزم ثم لأمه ثم عاده في مكانه وجاء الجلمان يسعون إلى أمه يعني سئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه منتكر اللون قال أنس وقد كنت على أثر ذلك المحية في صدره صلى الله عليه وسلم وانا جيسي إمام يا كفاجة الشيبان كان فروخا شي فروخا هنا الأسماء التي لا تنصرف saboda suna ne a hajjami ba arabi ba ne asalin sa yasa shebaru ne farrukin da da larabci ne amma zai zama farruka saboda adamin insira shi kuma ka bajan hamadu dan salama amma da ya karɓa wajen sabit al-bunani daga anas bin malik anas ya ce man cewa sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salam ya zo masa ma'ana riwayar da take ba mu labari lokacin shekaru an sallallahu alaihi shekara hudu kenan yana can ba'ik can banu sa'adi inda aka shayar da shi wa huwa yal'abu ma'al gilmani yana tare da yara suna wasa fa akazahu sai jibril ya kama shi alaihi salam fa fara'ahu sai ya kwantar da shi wa shakka an kalbi sai ya tsaga kirjin zuciyar wato ya tsaga kirjin ya ciro zuciyar shakka anhu ma'ana ya keta ya ciro abin da yake an kalbi amma shakka sadarahu ya tsaga kirjinsa amma shakka an kalbi ya tsaga kirjin ya ciro zuciyar fastakarjal kalba ya fito da zuciyar daga kirjin فافتقد منه علقة وأتو سيكي سيساق الزوشير سيسد وني بدن دنياك فقال سيكي آه آه هذا حظ الشيطان منك نن malaman suna faɗin ba yadda lafazin yanzu zahiri za a karfe shi ba a'a da akwai imkaniya abinda ake kira imkaniya wato possibility da akwai yiwuwa na shaɗan ya yi wasu wasu annabi a karba da zai yi wanda ba mai yiwuwa ba da akwai mai yiwuwa wannan jini da aka cire gudan jinin nan da shi ke yake da kabiliya kabiliya na iya karɓan wato wasu wasu shaɗan wanda ko ba mai yiwuwa ba inda akwai na ba jani da zai kawo da shi ne zai yi shi din ma ba zai yi ba ba amma da da ba zai yi ba da kuma alkur'ani Allah ya gaya mana law kana fi ma'alati la fasada ta haka ne da akwai wani Allah kuma ba Allah da babu kenan sai zama babu fa subhanallahi rabbil alamin da akwai wani Allah a sammai bakwai da kasai kuma bayan Allah ya la fasada ta da sammai da kasan su rubuce saboda jayayyan dare za a yi yanzu ko rana sai Allah zai ce ba za a yi rana ba wannan ce dare za a yi wannan ce wuni za a yi wannan ce jami'a za a yi rani za a yi dole ne menene zai zama natija rugujewar sammai da ƙarshe saboda jayayya tsakanin Allah biye da ɗaya amma ja sun zauna lafiya da su ruguje ba ya tabbatar da mai gudanar da su guda ɗaya ne ana gane wannan sannan ya ce ya kawo in misali wannan da yawa da dama to shi ne sai cire wannan jini ya ce ثم غسله ya wanke zuciyar fi tasfi a cikin wani kwano min zahabin na na dinari bima'i a da ruwan bima'i zamzama da ruwan zamzam sun mala'ama sai ya liƙe zuciyar ya thumma adahu fi makani wato ya liƙe zuciyar sai mai da zuciyar zuciya da Hausa mace ce da da larabci ko kalbu na miji sai shi zaga ga fassaran yana bambanta ثم لعمه سيدي كذوشر ثم عاده في مكان يميد شهور زمن سأشيكي وجاء الجرمان يا رب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لو تسوسنا واسا wani shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da tabbata a riwaya dukkan malaman tarihi in yara suna wasa zama yake yana zura musu ido yana kallo in suka ce masa yazo su wasa sai ce ana lam ukhla min hada ni ba dan wannan kai ba to sai suka ruga a gudu suka yi gida ila ummi zuwa ga babarsa nan da yake ila ummi kana dauka sai da Amina alaiha salam a a sai yake zu'irahu ma'ana uwar shayarwa zu'ir da zal da alhamza da ra yana iya fassaruwa kan uwar shayarwa yana iya fassaruwa kan uban shayar ma'ana mijin uwar abu kafsha shi ma yana kinsa zu'iru rasulillah ita ma sai da halimatu sadiya ana ce mata zu'iru rasulillah sai suka ce inna muhammadan suka ce muhammadu wato abokin mu nan dan makka din nan fa har kuti da an kaje shi gani an kwantar an kete girgi kan aikin tabbatar su suna gani an gama shi fa kuma fastaqbaluhu sai suka rugo suka zo su abu kafsha da mijin na da matarsa halima su sadiya da yara suka zo suka nubo inda alaihi salatu laiki wa huwa muntaqi wal launi launinsa ya canza a muntaqi'ul launi in taqa'a imtaka ana iya badalin nun din nan ya zama nin kuma duk ma'anar su ɗaya imtaka launi in bil mim imtaka launi kuma haka ne yana da sauran lugoji da dama yana nufin launi ya canza ya ya ya ya yi ja mutum ya canza launi ya yi ja ya nuna yana cikin tashin hankali قال أنس أنس يتي وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره إنا جنين زانين شاتي إن داك كيف كرجع النبي إنا أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم saboda ni ana sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ne na cikin gida shekaran ka goma babar ta ummu sulaimi radiyallahu ta'ala anha ta kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi haza anas tuwaidu muka wata riwaya hadi muka wannan ana ɗan ƙaramin hadimin ka wata riwaya hadimin ka zai zo na yana maka hidima ya rasulullah ka masa addu'a yace allahumma tawwil umrahu wa aktir waladahu wa aktir malahu wa alkiru aljanna Allah ka tsawaita kwanansa ka yawaita ƴaƴansa ka yawaita dukiyarsa ka sashi aljanna saboda wannan addu'a da ake masa ran da aka ji nasarar shekarun sa goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara da annabi na masa hidima shekara goma shekaransa ashirin ke lokacin da suna suna ya rasu amma bai rasu ko sai da ya kai shekara ɗin a raye wanda ba saba yin haka a lokacin har zuwa yanzu sannan kuma ya'ya ya shi da kansa da yake bada wannan labarin riwayar da uwarsa ta kawo shi ga wani yace wallahi na ji su tsakanin ya'ya da jikoki sun kai da wanda suka riga da rasuwa banda masu rai dukiya kuma yau ban wato a kirwala da dukiya dukiya kuma yau ban san yawan ƴaƴana ba a ban san yawan dukiyata ba saboda yawan gonaki da kadarori da kuɗi a ƙasa da dabbobi ban san yawan da haka ragowar na shiga aljanna shi ma na tabbatar yana nan radiyallahu anhu ya ƙarasa rayuwarsa a can basara can yayi ƙarshen rayuwarsa amma wato bayan da da aka tura da yake yace ina ganin wannan shafi fi sadri sallallahu alaihi wasallam manzal sallallahu alaihi wasallam حدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا الليله تسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث في قصته نوى حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص وانا رواية imam muslim ya kawo ta ne ba wai don yin istishadi da ita ba ya faɗi inda take da illa kamar da bukhari ma ya zo da ita shi ma ya soki wannan riwaya ta shaykh ibn abdullahi ibn abi namir dama kamar yadda na faɗa idan ya kawo usul sai ya kawo mutaba'at sai ya kawo shawahi to istishhadi a iya inda ya daidai ne ya kawo wannan shi bai karanta riwaya duka a wurin yace in ji musu wannan kuma harun ibn sa'id al-aili shi ya bamu labari shi ba ka fada ga ibn wazir daga suleiman wato dan bilal daga shi ba shi shariq ibn abdullahi ibn abi namir shi ne riwaya ya rawaitar mana cewa naji Anas dan Malik bin Sharik a yuhaddisuna yana ba mu labari Allah ya ta Allah ya ta usre bi Rasulillah yana ba mu labari daren da ake Isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min masjidil Ka'abati daga masallacin Ka'aba cewa annahu ja'ahu salasatu nafari cewa mutum uku ne suka zo masa wato mala'iku su uku qabla an yuha ilayhi kafin ma ai masa wahayi kaga inda riwaya ta zama shazake dan ta yi karo na kai tsaye ba karo na tununtawa ba kaza akwai karo na kafaɗa da kafaɗa ana ya ba juna hakuri a wuce amma karon goshi da goshi ba wani na kai tsaye ne ba kai zunkuye ba ne to ta yi karo kai tsaye da ruwayoyin mutawatirai an karɓo din sahabbai sun fi ashirin ruwayan isra'ila da miraji duk da na anas bin malik shi ya fi shahara shi ya zo cikin bukhari shi ya zo cikin muslim akwai ruwaye daban-daban da suka zo waje da bukari da mutum akwai ruwayar ajurri da abin nan samara kandi sun rawaito da abu sa'idin al-kudiri radiyallahu anhu akwai riwayan ibn abi hatim akwai ta imam suyuti shi ma da ya kawo cikin dalil mansur akwai ta imam al-baihaqi cikin dalailun nubuwa duk sun kawo wacce take da ƙari wanda babu cikin bukhari da muslim kuma su din ma duk dai yawanci in an tara su da juna ingantattu ne don suna karfafan juna riwayoyi to wannan kenan a daga matsa cewa kabla an yi wa idan cewa kaji a wayan sallallahu alaihi wasallam wannan ya mai ya kawo ruwan dan ya nuna illan ta ne ko wala imu fil masjid yana bacci a masallaci wa saqal hadisa wa ya kawo ruwan dan iya inda riwaya take da illa da iya inda kuma abin da ya daidai da sahihin riwaya me yayi yayi karo da sahihin riwaya cewa kafin ayi ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga wannan yayi karo da sahihin riwaya mutawatira kuma a yana bacci a masallacin harami wasaƙa hadisi ya kawo hadisin da kissaci da wato da kissan hadisin nawa hadisi sabitin albani kamar yadda hadisi sabitin albani yake a inda dai na zajjal fulani shine riwaya sahiha amma inda bai daidai ba shine wa qaddama fi shay'an ya gabatar da wani abu a cikin labarin gaba ya kawo wani a baya wa akara ya jinkirta da wani abu da abin da ke gaba ya kai shi baya abin da ke baya ya kai shi gaba wa za da ya kayan abin da babu shi wa na kasa ya kuma rage shi yasa bai karanto riwayar anan ba ya dai ishara gare ta ne kawai a wa haddathani harmana ibn yahya at-tijibi akbarana ibn wazin قال أكبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد سقف بيتي آه وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج سلبي ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بجس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرجهما فأفرجها في سلبي ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فأرج بي إلى السماء فلما جينا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال من معك قال معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم قال فأرسل إليه قال نعم ففتح قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة قال فإذا نظر قبل يمينه ذهك وإذا نظر قبل شماله بكى قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فآل اليمين أهل الجنة والأسئلة التي عن شمالي أهل النار فإذا نظر قبل يمينه زيك وإذا نظر قبل شماله بكى قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتحها آه وأن الرواية إمام مسلم رضي الله عنه يا كاتب وجه هرملة ابن يحيى التجيبي شكوى تقاضي ابن واد شكوى تقاضي يونس daga ibn shahab az-zuri daga anas dan malik ita ma dai riwayan anas din ce kala anas yace kana abu dharr yuhaddithu wannan riwaya ba ta kai tsaye kamar ta kazun bane wannan anas ya karba wajen abu dharr al-jibari tunda ya riga shi musulunta tun a makka iyaka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin bayan ya mutu da mun karanta tarihin sa a baya kamar yadda muka faɗi ya koma garin su kuma daga baya da aka yi jama Madina ya da Madina radiyallahu anhu to Abu Zarin yana ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce furija sakafu baiti wato an bude rufi na gidana na daki na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana bi makka lokacin ina makka fa nazara jibril alaihi salam sai jibril ya sauko fa faraja sadri sai bude kirjina kamar yadda muka yi ruwaya da zuke wato kaga bude kirjin nan an yi shi yana da shekara hudu an yi shi lokacin da za a yi masa wahayi na farko an yi shi a Isra'i da Miraji kai an ma yi shi adadin da malamai suka lissafa yin sa ya kai so hudu bude kirjin sannan a ciwo a wanke a maida a sun maga a wani sannan ya bude kirjina sun maga salar min ma'in zamzam sai ya wanke shi da ruwan zamzam sun maja a bi iftin bi iftin sai zo da wani kwano min zabin na gwal mumtali'in hikmatan wa imanan kwanan na cike da hikima da imani an san hikima da imani ba abinda za ka yi kuru-kuru a kama da hannu bane kuma aka ce kwano na cike da abu za a ɗauka yana cike da shi hisfan za ka taɓa ka ji a shi wato kana iya kana iya ihsasin abu in ka taɓa shi to anan dole sai a barwa Allah ikonsa a bar cewa abinda suke nufi ta yi a wani ruwa ko wani abu yadda malamai suke tarihi wanda shi ke wakiltar maimakon imani da hikima in an zuba ta yi wani abu ne wanda in an zuba shi ne ko wani haske ko wani ruwa wanda in an zuba shi ne imani shi ne hikima amma kuma yana da siffa irin na jiki amma an zuba shi kamar an zuba imani ne an zuba hikima a فأفرجها يجي كوانا في سجي أشكين كرشنا ثم أدبق وسنا سيديك ثم أخذ جيدي سنة يكام عمنا فأرج بي يعودني إلى الله ذي المعارف ومن الله ذي المعارف أنا قانا فأرج بي يعودني إلى السماء زوى السماء سماء تسيكنا فلما جينا السماء الدنيا da muka isa sama ta daya kala jibril alaihi salam sai jibril alaihi salam yace bi kadin sama'i dunya na mai gadin sama ta daya yace masa ista ka bude kofa kala man haza yace waye wannan kala haza jibril kaga nan yana koya mana in ka kwankwasa kofa ko da gidanka in aka ce wane ne to ko dai kai muryar da su gane kai in ne ko kuma ka faɗi suna ka ce ni ne wani wannan shi aka fi so amma kar a buga kowa ka ce a ce wane ne kace ni ne kaiwa ana jin wannan kamar da cikin sahihin hadisi na Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu ma Jabir ya konkosa ko ya ce ya konkosa annabi sallallahu alaihi wasallam kofa annabi ya ce wane ne ce ni ne annabi ce ni ne ni ya ce ana annabi ce ana ana wato me ma'ana ana kuma bai ba da amsa mutum ana ji ma'ana ana nufin ya ce wani ita ni ne wani ya jibilu ya faɗa jibilu alayhi salam shi ne shugaban mala'iku dukkan duniya da lahira daga duk komomin na hanyoyin zai ya kada in ya kwankwasa suka ce wani ne shi ya fi kamata ya yi gyaran murya da sun ji sun gane shi ne kawai sai su buɗe tun da sun sa a ƙasan suke aiki amma sai ce jibilu don me saboda koyarwa sannan a baya ya faɗi kwanan gwal an cika da hikima da ilimi go da imani hikmatan wa imanan ina hukuncin amfani da kwanon gwal mun sani a musulunci haramun amfani da cokali ko kwano ko kofi na gwal haramun maza da mata ko gado a shari'o'in ba an yi kamar yadda gadon sai da bilkis alaihi salam an san na gwal annabi suleiman ya sa an yi cikin gwal mil ashirin da ɗaya da sauran amma mu a tamu shari'ar haramun to ya kuma gashi a shari'ar tamu ne mala'iku suka zo da kwanon gwal ya za a ce kenan sai malamai suka ce a su mala'iku ai hukunci su daban da namu ya ana ji ta yi su an halatta musu amfani da kwanon gwal na ɗaya kenan na biyu ta yi lokacin a makka ne ba haramta yin amfani da gwal din ba lokacin halar da haram ba so ko a makka ba ana jin wannan sai da aka ce madina ne hukuncin halal da haram ya sauko sai ce aka ce wani ne jibrilu ne aka ce har ma aka ahadu shi kai kadai ne kuka da da wani a ga nan mai mutum ya kuka sako ba in shi yasa ba zuwa wuri za a tambaye shi tukunna yau kai kadai sako kuka zo da baki ne to idan ya zo da baki a san wataƙila da abin da ya kamata a shirya ya zo da baki ko kuma akwai abin da ya kamata a kimsa kan bako ya yace na'am mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kware kuwa ina da annabi sallallahu alaihi wasallam qala fa ursila ilayhi me gadin sama ta ce har Allah ya aiko masa magana Isra'il qala na'am ne kwarai kuwa fa fata sai ya bude qala falamma alauna as-sama'a ad-dunya da muka hau sama ta daya ala ya'alu uluwan shine hawa حلوت البهار الزافرات وإنني حلوت القرى والهدنة بل هل تبالا يجيش رضي الله عنه أروم رضا الباري جلسة ديني وأبرز للجيل الجديد مثالا أشكين خير القلب آه فلما علونا yayin da muka hau sama ta ɗaya fa iza rajulun sai ga wani mutum an yaminihi aqidatun wato ta damansa ga waɗansu rayuka waɗansu abubuwa jikkuna aqidatun ismu jam'in ne mufradin sa sawad sawad ana iya fassara shi da mutum wato kaga in mutum yana zuwa cikin duku duku wuri mai duhu za ga duhu da ya zo ko to daga nan ya samu alaka aka kira in an ga duhun mutum a ce sawad sawad har yanzu yana nufin taron jama'a ba mutum ɗaya shi ya ce as-sawad al-a'zam yawancin jama'a ana nufin jama'a da yawa kenan ana ganewa jam'in sa aqida jam'u muntahal jumu wato jam'in jam'i na aqida asawi ana gane wannan yawa to aqida kala wato wani dukkuna kenan amma zai fassara mana su a gaban nan bin rayuka kala fa idza nazara kibala yaminihi idan ya duba ta damansa ta inda waɗannan suke waɗannan konso waɗanda rayukan ƴaƴansu suke ciki da yi ka sai da wai za na zara kibala shimali ya duba ta hagu kuma wato ga waɗansu ta dama asuda ga waɗansu ta hagu asuda wanda wato wanda ke rayukan ƴaƴansa ne ta dama da rayukan ƴaƴansa ta hagu wayansu kwanso wayansu abubuwa wato waɗansu abubuwa dukkuna haka ta dama da wasu dukkuna ta hagunsa shi mutumin in ya duba ta dama sai ya dariya in ya duba ta hagu sai ya kuka shi na nisan sai tambayi jibril wannan fa wani ne ko ne ke faruwa da ke haka قال فقال سيك مرحبا بالنبي yana dariya in ya kalli dama in ya kalli abu ya kuka da yanin sarrafa ya shigo da mala'ika sai ke marhaban bin nabi salih maraba da annabi na gari wa ibn sari da na gari kada kuntu sai nace ya jibe man haza jibe waye wannan kuma yace haza adam alayhi sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alayhi wasallam yace wannan adam kenan wa hadil aqidatu ayyinihi wadannan dukkuna daga gani ta damansa wa anti ma bi zagunsa na samu bayinihi rayukan yayansa na samu jam'u na samaki kamar da falshajar jam'u shajarati ana gane wannan alam tara anna allah yajidu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu ajami wal jibalu jamu da bane ko wash shajaru jam'u shajarati wad dawab jam'u dabbati to haka nan ma na samu jam'u na samati rayuka na samu bayi rayukan ƴaƴansa fa'al yamin wayna nadama ahlul janna ɗan aljanna ne cikin yanzu in ce za in yi kalle sai ya yi dariya wal asr da ke an kuma ni wannan kuma rayukan da suke ta gunsa wato suke ta gunsa an shimali ahlun nar ɗan wuta kenan fa idza nazara qibala yaminihi in ya duba ta damansa da yi ka sai ya yi dariya wa idza nazara qibala shimali in ya duba ta gunsa kuma ba ta sai ya kuka qala thumma araja yace sannan sai ثم عرج بي جبريل سيد جبريل يهود إن جمع الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى السماء الثانية أضوى سما تبيو فقال لكازمها يتي وميقاد سما تبيو افتح بودي قال سيدي فقال له كازمها سيد ميقاد الناس يتي مصر سيد جبريل مثل ما قال كازم السماء الدنيا إن أبندا ya gaya wa irin abin da mai gadin sama ta ya gaya masa ya gaya masa wannan da ya bada amsa kuma sai ya bude fa qala anas anas bin malik anas bin malik yake fa zakara a riwayar abu zarri da anas ya karba ba kai ke wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله على نبينا محمد وعليهم أجمعين ولن يثبت كيف منازلهم yace Anas yace sai ya ambata sallallahu alaihi wasallam cewa a san man nan ya gamu da Adamu da Idrisu da Isa da Musa da Ibrahima iran da aminci Allah tabbata ga annabin mu da kansu amma walan yuzbir kaifa manazilu bai am bai tabbatar wato bai ayyana masaukan su kowanne a sama ta nawa yake a wannan riwaya Abu Zar mun faɗa a farkon littafin in ba kuma ta ba yake an da farawa cewa wani lokaci sahabi zai ba da riwaya ba lokacin nishadin bayani ba to ba zai ba da ƙarin bayani cikakke ba wani lokaci shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da riwaya ba lokacin da wato yanayin ya ba da dama a faɗaɗa bayani da haka ba za a faɗaɗa ba abin da ya sabaka kawai za a gaya wa jama'a wani lokaci ba zai samu yanayi ne na ya faɗi bayanin filla-filla sai a yi bayani filla-filla tunda rashin bayanin filla-filla ba cutarwa zai ba tunda ba hukunce-hukunce ba ne to wannan shi ke jawa ga gairu wayo sun bambanta gaira annahu zakar annahu qad wajada sai dai ya faɗa cewa wajada adam alaihi salam fi sama'i dunya ya samu adam a sama ta daya ruwa a guzarin dimma sama ta duniya wa ibrahim fi sama'i sadisa ibrahim kuma a sama ta shida ya za mu da riwaya da su cewa ibrahim na sama ta bakwai ta farko da muka karanta shine malamai suka ce dai biyu ko dai zama wato annabi Ibrahim annabi ya ganshi a sama shi da bayan ya ga Musa alaihi salam sannan da yake ta bakwai ma ya ganshi ai kaga ba ji hannu duka ko ana gane wannan tayi kuma daga sama ta shida an kwaye sama ta bakwai ya hango shi tun yana sama ta shida kaga nan ma ya ganshi ana gane wannan to shine falamma marra jibrilu bi rasulillah falamma marra jibrilu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da jibrilu da annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo wucewa da annabi Idris sallallahu alaihi iran Allah da aminci da tabbata gare shi qala zai ce marhaban bin nabi salih wal akhi salih maraba da annabi nagari kuma dan uwa nagari nan malaman shari'i Imam Nawawi da sauran suna cewa annabi Idris dai an san cewa shi ne annabi na biyu na Adam ma'ana jika annabi shisu ne annabi shisu dan adamu na cikin zane lokacin da kabila da hajila suka yi jayayya kan mace kabila ya kashe hajila da Allah zo maidawa da aka yi asarar shi kabila zama kabila da Allah zo maida annabi adam sai mai da masa da da annabi shi ne shisu alaihi salam shi ne farkon annabi to annabi Idris kuma jikan shisu ne shi ne farkon annabin da aka sauka masa da rubutu shi ya fara rubutu da alƙalami kamar da malaman tarihi suka tabbata to kuma kakan annabi nuhu ne shi Idris alayhi salam to kaga anan wurin idan annabi Adam yake masa dana ya tare da masa dana shi kuma annabi Idris shi ma kakan annabi nuhu annabi nuhu kuma shine baban samu samun nan shine kakan annabi Ibrahim alayhi salam annabi Ibrahim shine kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda zo bayan nuhu ma jika nuna wannan tabbatacciyar magana da nassin Qur'ani wajen Allah zure ta umul baqi to a nan wuri in yake dan uwa ya kenan sai malamai suka ce a ta yana nufin dan uwa a hannarsa ba wai ɗana na kaka na ba ba dan wanda aka haɗa uba ɗaya ba kala sun mamarra fa kultu man haza sai ya wuce sai da ce waye wannan kala fa kala haza idris sai ce wannan annabi idris kenan kala yace ثم مررت بموسى عليه السلام sannan na wuce da Annabi Musa Annabi Musa mun da mun faɗa cewa sama ta shida aka same shi ma bayan wuce jiya sama ta hudu Annabi Haruna a sama ta biyar Annabi Musa sama ta shida Annabi Ibrahim sama ta bakwai وقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح مرحبا الذي نجي دان هو نجي قال قلت من هذا انت قال هذا موسى وانا موسى قال ثم مررت بعيسى sannan na wuce Isa kaga nan ba a jere din ba ina na Isa an wuce shi a sama ta biyu shi da annabi haya bin nabiy salih wal akh salih maraba da annabi na gari dan uwa na gari kuntu mana zanin ce waye wannan ce kala haza Isa ibn Maryam wannan Isa dan Maryam kenan alaihi salam kala kuma marratu bi Ibrahim alaihi salam sai na wuce annabi alaihi salam فقال النبي بقى يجي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مرحبا النبي صالح لا لا لا صالح لا نجد قال قلت من هذا انت وهو مثل قال هذا ابراهيم قال ابن شهاب wato Muhammad bin Muslim bin Shahab al-Zuri malamin Imam Malik yace wa akbarani Ibn Hazm annab annabna Abbas wa Aba Habbat al-Ansari kana yaqulani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه سليف الأقلام ابن شاقيت ابن هزم يابن لبارك عبد الله بن عباس ده أبو حبة الأنصاري بالأنصاري سنة كيوا manzara sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma wato ba an wuce sama ta bakwai an wuce sadar mutaki summa araja bi sannan ya hauda ni hatta zahartu lil mustaman an na kai wani matsayi asma'u fi sarifal asma ina jin karan alkalman kudura masu rubuta mata nan waya kuma ibn hazm da anas ibn malik suka ce manzara sallallahu alaihi wasallam fa faradallahu ala ummati Allah ya farlanta wa al'umma ta kamsi na salatan wato ya farlanta mu sallah sallah hamsin ana ji kamar da muka a baya farajati ila musa sannan da dawo da musa alaihi salam sai ya nemi a rage فجاءت بذلك حتى أمر بموسى نزو حتى موسى لأنه موسى سيد أيضا يتي آه صلى الله عليه وسلم يجوا سيديك كوما عليك فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك ليه أبجين جبت وك على أمتك أكان لمن قال قلت فرض عليهم خمسين صلاة يا فان صلى الله عليه وسلم يتي آه وانا يا يوا واتو